ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna safiya ta laraba sha uku ga watan rabi'u tsani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya dace da sha daya ga watan Disamba watan goma sha biyu a kalandar Bature shekara ta dubu biyu da sha tara a cikin wannan gari mai albarka mai suna Sabalkot kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar an fara karatuttuka tun shekaran jiya da yau ma insha Allah ta'ala za a ci gaba har zuwa inda Allah ya so to in ba kuma wanda ba muna cikin littafin a babban malamin nan ɗaya daga cikin 'ya'yan Usman Danfodiyo rahimahullah ta'ala wadda aka fi sani da na'ana asma'u Allah ta'ala ya ji kansa da rahama abinda ta bari na ilimi Allah ta'ala ya amfana da shi wannan karantarwa ce da wa mata cewa ke ma ki tashi ke karatu zaki iya zama malama a garin ki fi kowa ma ilimi tunda ita gashi yau muna karanta littattafan da kuma muna amfana gashi bai kamata a bar mata game da harkar ilimi to jiya mun tsaya ƙarshen babi na uku ko kuma kofa ta uku da yake magana akan ababe guda takwas da suke tseratar da bawa daga halaka bayan ta kawo ababe guda tara ko takwas wayanda su ma kishiyoyin wayancan ne ma'ana abubuwa ne na halaka ta yi magana kan adawa da mumini jayayya a tambayar bokaye gori tsafi da makamantansu yanzu za mu shiga kofa ta hudu inda malama suke cewa albabun rabi'u wannan kofa da izinin Allah mun bude ta Allah da Allah ya gwada mana mun kuma rufe ta me wannan babu yake dauke da shi في علامات المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم zai karantar da mu alamomi na masu biyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki ji da yawa mutane na ta maganganu wane ce shi akan sunna wane ce shi akan sunna wane ce kaza wane ce kaza wane shi ke kaunar annabi wane shi ke biyar annabi to sai ki tsaya ki ji alamomin da wannan buyar Allah za ta kawo mana sai ki auna ki gani da malaman garin da mutanen garin da matan garin ku sai ki ga wane ne yake da waɗannan alamomi duk wanda yake da su to shi ake kira ahlus sunna duk wanda ya saba musu sunan sa ne dan bid'a dan al'ada dan gargajiya Allah ta'ala ya taimaka wannan babu yana da muhimmanci ko bayan an gama karatu idan ke ke dauka ki je ki dinga kaya kina saurari saboda ki haddace wayannan alamomi wadda ba ki da ita ke kokari ki ga cewa kina da ita to alama ta farko wadda ka nuna yana jin sunnar manzon Allah al-imanu bi jami'i ma ja'a bi yin imani da duk abin da manzon Allah ya zo da shi da zara an ce miki abu kaza ya zo a hadisi manzon Allah ya aikata haka to ke hidda ashe yau in wata muka ganta tana fada tana fito na fito da wani abu da manzon Allah ya zo da shi alama ce ta ne ba ta da imani kuma ba ta cikin masu biyar manzon Allah domin Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike shi menene ma'anar ku rike shi ku yi imani saboda haka boyar Allah idan an ce miki ga sunnar manzon Allah ga abin da manzon Allah ya rayu a kan ki yadda ƙaryata sunna guda malamai suka ce yana sa mutum ya bar musulunci idan ki ce ke dai sunna kaza aiki kaza da an ga ce manzon Allah na yi ke ba ke yadda da shi ba to wannan malamai sun ce ridda ne kafirci ba a karyata aikin manzon Allah ko maganarsa in dai abin ya tabbata daga gare shi wa qai'atu lahu fi zalika bayan ke imani kuma ki mai da sai ki aikata don akwai masu cewa eh mun yadda abu kaza sunna ne annabi yayi amma ba za mu yi ba to baki a cikin ahlus sunna wal jama'a ko ke imani kuma a yi a ganki ke aikata shi ne alamar cewa kina da imani kuma kina kwaikwayo da manzon Allah waltizamu mahabbatihi da dawwama akan son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karki zamo cikin waɗanda ba sa son manzon Allah daga shekara sai shekara yan bikin maulidi daga shekara sai shekara suke son manzon Allah jumna na asma'u ta ce wal izam da lizimta ma'ana dawwama ko da yaushe dare da rana mahabbatihi ga son manzon Allah saboda haka son manzon Allah ko yaushe ake yin to yaya za mu yi mu gane kina son manzon Allah malama ta ce bilikti da'i bihi ta hanyar koyi da annabi idan an ce miki ga yadda annabi yake sallah to ki kwaikwayonsa in manzon Allah ya yi aure ga yadda yake yi a aurensa ki kwaikwaye shi in aka wa manzon Allah haihuwa ga yadda yake yi ki kwaikwayon sa akan wannan wannan shine alama kina son annabi amma kina da awar kina son annabi sai an ga kuma baki aiki da sunnarsa in kin tashi biki yadda al'adar garinku ake yi haka zaki in ki tashi aure haka zaki ki gayyato yan music a zo a sa kiɗa a yi tarawa ana girgiza jiki ke ga manzon Allah wallahi bai yi wannan kuma ko ke ke sani sannan matan manzon Allah ba su dinga taruwa suna wani abu mai suna ya muce ba to idan mun ganke yau kina ya muce ko ana music tare da ke ba ki son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ke faɗa da baki saboda baki yi koyi da shi ba fi a kawalihi a cikin maganganunsa ki yi koyi da manzon Allah manzon Allah na ƙarya ki ma kake ƙarya manzon Allah na munafunci karki munafunci manzon Allah na giba karki giba manzon Allah na gaba karki gaba manzon Allah na yaudara karki wa fa'alihi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na rawan music to ke don mi da zaki nana Aisha matar manzo Allah tana ya muje me yasa zaki tana zuwa wajen bokaye ko malaman tsibbo to ke don mi da zaki tafi wa khalaqihi da halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya amana adalci haƙuri juriya yawan sadaka da ababen da suka yi kama da wannan wa ikhlasin niyya da kuma tsalkake niyya fi zalika a cikin duk wayansan abubuwa da an ka ambata karki don riya shi yasa in za ki bar abu na sabon Allah ki bari don Allah in za ki bar taron yamace ki bari don Allah in za ki bar rawan music ki bari don Allah wannan ne za ki samu lada ba a barin abu don wani sannan ba a yin abu na lada don wani ana yin addini don Allah ana barin sabo don Allah subhanahu wa ta'ala wa min alamati mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga cikin alamomin da ke nuna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala yace imtisalu awamirihi aikata umurninsa duk abin da manzon Allah yace aiki ba ki da zaki manzo Allah ya ce ya sa hijabi ki dinga sa hijabi manzo Allah ya kwaɗe dar a kula da sallah ki dinga kula da sallah saraka faɗin gaskiya manzo Allah ya ce kar a je wajen boka kar ki shi in ki tafi wajen boka ba kya son manzon Allah sannan wajdina bu nawahihi da ƙaurace ma abin da manzon Allah ya hana duk abin da ki ji an ce manzon Allah ya hana ki ki ƙaurace masa in kina son ki gama lahiya da duniya da lahira kun ga yau kusan kwana uku ana yi muku karatu cewa ya mace ba kyau to ki ji tsoron Allah ki nisance shi in ku ba ki nisanta ba ki bari sai da mun ga koma Najeriya ki tsaya mutsawa to wallahi zaki hadu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala wa isaru sunna da kuma fifita sunnar manzon Allah idan an ce miki abu kaza al'ada an gada daga iyaye kakanni abu kaza shi ya tabbata a aikin manzon Allah to ki rabu da abin da an ka gada daga iyaye da kakanni na al'ada ki riki sunnar manzon Allah duk abin da aka ce miki bai da tushe bai da asali daga manzon Allah malama ta ce ki tabbatar shi ki fifita aikin manzon Allah in za ki aure sai ki tambaya ya manzon Allah ya aure sai ki kwaikwaye shi ke haihu manzon Allah da aka yi masa haihuwa mi yayi duk abin da ya sai ki wanda bai ba kuma ki kau da kai akan an gane fifita sunna ta annabi ma'ana aikin sa maganganunsa wannan alama ce da ke nuna cewa kina son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajtidabul bid'a da kuma nisan ta bid'a mu kullum aka zo karatu sai an ce muku bid'a bid'a bid'a duk abin da yake bid'a ne yake kaurace masa amma in ki zama yar bid'a ko yar al'ada to ba kya son manzon Allah shi yasa ta ce wal'awa'ib al-muktalifa sunna da kaurace ma al'adu waɗanda suka saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wayannan abubuwa da muke faɗa tun daga taron zanen suna taron yamuce masa biki ko tuwon biki da wace shiri da suka wayannan al'adu ne kuma sun saba ma sunna to inda gaske kina son manzon Allah ki bar su da mun gaba ki daina ba to mun san baki a san manzon Allah ko da ke ce mana ke kina cikin ahlu sunna mun san ba da gaske kike ba dan mi ga wasu al'adu kina yi ko to aje tsoron Allah idan muka ganki kina rawa Allah ya tawaka a ce mace na rawa kuma wataƙila da aurenta an ce wasu har faduwa suke su ce Allahu akbar wai har wurin sabon Allah sai ya ambaci Allah kamar wanda zai sha giya ya ce bismillah eh to bismillah na da ba hali nan za ta raba giri to ya za ki zo ki da rawa wai kuma ki ki haɗa rawa da zake rawa da tun malaman duniya sun ce haramun to idan mun ganki kina rawa a nezi ba ki son manzon Allah ko ka kuma kuma rashin son manzon Allah yana sa mutum ya shiga wuta don ba a shiga aljanna sai da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da yake al'ada ce wanda ta saba ma sunna dan uwa mata ku nisance ta wannan shi ne saki gama lafiya wal ijtihadu fi tilawati alquran da kuma kokari wajen ne wajen karatun alkur'ani shi ma wannan alama ce ta cewa kina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai akwai wanda ko qur'ani babu a dakin ta kuma wai musulma ta kuma son annabi ta kai amma qur'ani littafin Allah babu shi a dakin wata kuma akwai amma in ka duba yayi kasa yayi kura yayi gara yayi gunta saboda babu ruwanta da shi ba ta karatu wannan ba alama ce ta san annabi ba wa tafahhumihi da kuma neman fahimtar qur'ani in hizo ɗaya ke haddace daga suratu sabbi isma rabbikal a'la zuwa suratul nas ki samu malami ya fassara miki ki san ma'anar abinda ke haddace ke ga wannan masu cewa ba a fassara qur'ani shirme suke yi don ƙur'ani an saukar da shi ne don a fahimce shi a yi aiki da shi to idan an ce ba za a fassara maka ba ta yaya za a yi ka gane abin da ƙur'ani yake ɗauke da shi to da haka fahimta alƙur'ani alama ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amali bihi da kuma aiki da ƙur'ani bayan ke fahimta ke iya karatu ke fahimce shi sannan ke aiki shi ake bukata ke iya karanta alƙur'ani tare da tajwidi manzo Allah ya ce laisa minna man lam yataganna bil qur'ani fa laysa minna duk wanda baya karanta alqur'ani tare da tajwidi baya tare da mu shine at-taganni sannan Allah ya ce wa rabbil qur'ana tartila in za ka karanta alqur'ani ka karanta shi daki daki daki daki tare da ba shine malamai suka ce baiwa kowane harafi haƙƙinsa wanda adda madda kai mai madda wanda adda kalkala sugura ko kubura ko akbar kai maka sannan a san me an ka faɗa don a ji saƙon Allah sannan a yi aiki washafaqati ala al'umma da kuma tausaya ma al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tace bi sa'i fil masalih wajen kokarin aiki wajen taimaka musu game da matsalolinsu na yau da kullum na rayuwa taimako suke bukata sai ki taimaka musu mutum ne ya zo yana neman aro ki ara masa wannan dai yana cikin asa'i fi misali bai da lafiya ki je ki duba shi idan alkhairi ya same shi ki taya shi murna abin damuwa ya same shi ki ki mai ta'aziyya wa daf'il madarri da kuma tunkuɗe cuta anhum daga musulmi shi ma yana cikin alamar son manzon Allah. Amma duk wanda ke gabata da aiki sai cutar da ‘yan uwanta, to wannan ba ta son manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Don manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wa fi riwaya min alkhairi a cikin sunanin Nasa'i. Dayan ku imaninsa baya cika sai ya soma dan ɗan uwansa alkhairin da yake so wa kansa duk abin da kisan ba kya so wa kanki na alkhairi ko kike so wa kanki na alkhairi ki so ma ɗan uwai ki so ma yar uwai ga magana ki cutar da mutum ba makwabci yake ko kishi yake ba ta taso ba manzo Allah ya ce la darara wa la dirara la darara wa la dirara wannan a musulunci ba a cuta ma kowa والزهد في الدنيا da kuma nisanta sha'awar duniya don duniya in mutum ya yi zurfi a ciki to sai ta raba shi da Allah sai ta raba shi da manzon Allah ai dole ga abubuwa da muke ta maganganu zuya mu je su taru don ka duniya ce saboda haka za ta je ta daɗe ba ta ci nama ba a kawo mata gurayen kaji ta yi yanka kwaɗai ne kawai eh to a nisanci sha'awar duniya shine zuhudu wa isaril akhirah da kuma fifita ranar lahira menene ma na fifita ranar lahira shine duk abin da yake aiki ne na neman aljanna to ki fifita shi akan komai idan an ce wannan aiki ne na duniya wannan aiki ne na lahira wannan ya an yi shi duniya ake samu wannan ya an yi shi lahira ake samu to ki bar aikin da ake samun duniya ki rungumi aikin da ake samun lahira wal khushu'i inda zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da kai lokacin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke ji an ce muhammadun to a ganki a ganki cikin wani yanayi a ganki cikin wata sifa ta tawalu ta kaskantar da kai da ladabi da biyayya wannan alama ce ta tsammanin Allah wa izami ahli baiti da girmama iyalan gidansa karon farko matan manzon Allah idan kin ji wani yana zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baya son manzon Allah ba a zagin matan annabi na biyu ƴaƴansa na uku sannan danginsa waɗanda suka yi imani da shi wannan su ne ahalu baiti to dole ne musulmi ya girmama su wa ashabihi da kuma sahabbansa na gabansu shine sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai tana shigowa wurin Allah ya waje saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama girmama su ake yi ba a zagin su in ki ga wani na zagin annabi a sahabin annabi to wannan ba mutumin kirki ba ne wa amakinihi da kuma girmama wuraren da manzon Allah ya rayu ko ya zauna min makkata daga garin makka wal madina da kuma garin madina makka can ne aka haifi annabi ko madina can ya rayu kuma allah ya karɓi rayuwarsa kuma har yanzu kabarin sana to girmama makka girmama madina yana cikin alamar samman ma allah ma'anar girmama su shi ne in allah ya taimake ki ke samu kuɗi ke kokari ke isa makka ke isa madina in ke je madina ki kai ziyara ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma akwai hadisan da suka zo cewa yana da kyau musulmi ya zamo yana mai kwaɗayi akan ya mutu a wayannan garuruwa ne musamman madina ke ga magana ki je madina ko makka ki yi sabon allah ba ta taso ba duk wanda ke sabo a waɗannan garuruwa alama ce wadda ke nuna baya son annabi Muhammad. Washtiyaqil wusuli ilaihima da kuma tsananin kwaɗayin zuwa waɗannan wurare. Ila baki taɓa zuwa aikin hajji ba, amma a zuciyar kina tsananin kwaɗayi ki ga waya maka dai, ya Madina take. Wannan alama ce ta kan mamman Allah sallallahu alaihi wasallam. In ke ya haka ne don Allah ba don ki zo ki yawon bude idanu ba ki ga dogayen gine-gine da kayan kawa da sauransu Allah ya kyauta daga cikin alamun son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ce wa kasaratu salati alaihi da yawaita yi ma manzon Allah salati duk sanda ki samu lokaci ki yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والتخلق بأخلاقه da kuma siffantuwa da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-qiyam bima yurdi Allah sai da zaki tsayu ko tsayuwa da abin da yake yardar da Allah mutum sarki duk abin da ke san yana sa Allah shi yarda da shi to ki tsayu da shi wannan alama ce cewa kina son annabi Muhammad daga cikin alamun sa annabi Muhammad wa mukhalafatu man khalafa din Allah walau kana aban wa ibnan wa akhan ma'a shafaqati alayhi wal hilmi lahu malama ta ce wa mukhalafatu da saba na man khalafa din Allah duk wanda ya saba ma addinin Allah duk wanda ya saba ma addinin Allah Allah ya ce a yi nan shi kuma ya ce kar a yi Allah ya ce bai son kaza ya ce shi kuma sai an yi to kar a saurare shi a saba masa malama ta ce walau kana aban ko da mahaifi wa irina ko da ɗani idan mahaifi yake ko mahaifinki ya zo da sabon Allah ba za ki bi shi ba bai da wannan gurin wannan ita ce aƙida kuma ta magabata domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga ainihin wani halitta a lokacin da za a saba ma Allah saboda haka in uba ya ce sai an yi bid'a ba za a saurare shi ba in mahaifiya ta ce sai an yi bid'a ko al'ada da ta saba ma sunna ba za a saurare ta ba ana fahimta ke ya aure misali ke hayo sai ma yadda ke tace sai an yi rawan music karki saurare ta haramun ne ki goya mata baya a yawan nan taro na shiriri ta muna fahimtar wannan saboda haƙƙin Allah yana sama haƙƙin kowa kuma da ke da iyayenki da mazajen mazajen duka halitta ne na Allah karkashin ubangiji kuke haka dan ki yazo da sabon Allah karki goya mai baya wannan shine yan izala ke yi sai a ce ba sa son iyaye ba sa son iyaye wai dole duk abin da uba ya kawo ko shirka ne ka bi duk abin da zai faruwa sai ya faru to wannan ba addini bane kun ji gashi na na asma'u tana faɗa da kanta in ubanki ko mahaifinki ya zo da sako karki saurare shi ma'a shafaqati alaihi kuma ki tausaya musu don duk wanda yace a saba ma Allah ya ba abin tausayi duk wanda yace ayi bid'a a tausaya masa domin goya ma sabon Allah baya da karfafa shi haramun ne to wanda ya fada cikin haram kuma za a tausaya masa za a ce to abin nan da kuka kawo addini bai yarda da shi ba saboda haka kai hakuri ni ba zan saba ma Allah in ma ta ɗaya bai miki albarka kanta za ta dawowa ni ba albarka ce ita za ta lalace ba ke ba don baki ci amana ta ba Allah ya ce bai son kaza ita ta ce kuma shi take so shi kuma Allah ya ce kakki bi ta mijinki ma ba isa ya sa kike saba mai ba shi Allah duk abin da yake na biyayya ne na da'a shi ake wa wani biyayya a kansa abin da yake saban Allah to ba a sauraron kowa wannan shine aqida ta magabata ba ku san lokacin da aka yi yaki akwai sahabban da da aka haɗu a yakin Uhud wasu sun kashe iyayensu. Ɗa ya ɗauko takobi, uba ya ɗauko takobi, shi ɗa yana kariya addinin musulunci, ubansa yana kariya addinin maguzawa, addinin gargajiya na bautar gumaka da sauransu. Amma da yawa wasu sun kashe iyayensu. Wannan shi ne fassarar ko dalilin tsokar la ta jido kauman yu'minuna billahi yuwa wal yawmil akhir yuwatuna man hadda Allah wa rasula an ce shine dalilin saukar ta akwai su Abu Ubaida bin Jarra sun haɗu da irin wannan yana cikin wanda ya kashe mahaifinsa wannan me yake nuna mana ashe game da maganar addini ba a saurara mako Abdullahi dan gidan Abdullahi bin Ubay akwai sadda baba ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi yana neman alfarma annabi ya bashi dama ya je ya kashe uba ne annabi ya ce kyale shi in aka baka dama ka kashe shi tun da gashi tare da mu ana sallah tare da shi ana kaza da shi ana kaza da shi za a ce annabi yana kashe mutanen to haka sahabbai sun ga rayuwa amma su ba a ce ba sa son iyayensu sai mu kawai yanzu shi kenan mu yan izala za a ce ba ma son iyaye ba mu da biyayya wannan ka'ida ce ta addini duk wanda ya ce a saba ma Allah ba a saurara kowaye Allah ya fi ƙarfin kowa saboda haka ku gane wannan sannan ta ce wal hilmi lahum da juriya da cutarsu da yanzu tun da ita ta haife ki ko shi ya haife ki ko shi yake aure da ke ya ce ki kaza ke ce baki dole sai ya cutar da ke ko ku zo sai izala ku rasu ake yi da gida ba wannan ba cuta ba ce to ka yi hankuri gara ka bar gidan ka je ka bauta ma Allah ya fi zama alkhairi da ka zauna gidan kuma ka saba ma Allah annabi Ibrahim ai ubansa ya kore shi kuma har uban ya mutu ba su haɗu ba ya gudu da addini ne shi uba ne kuma ka yake bauta shi kuma annabi Ibrahim Allah wa da la sharika lahu yake bauta yazo yayi mai wa'azi yayi mai wa'azi kamar yadda kuka shajin malamai na karantawa ya sana ya ce yanzu abin da nake bauta shi za ka zo kana kokarin aibantawa to ka tattara naka da naka ka san inda ka yi ka kaurace min kauracewa mai nisa ban bukatar ganin ka annabi ibrahim ya kwashe nashi da nashi ya bar gari ya koma iraki wanda ya cutar da shi ya hana ya zama annabi ya hana ya zama manzo ya hana ya shiga aljanna ya hana shi samun albarka to Allah ya sa wannan don rashin fahimtar addini wala afwi ma alqudra da kuma yi musu rangwame lokacin da ka samu iko a kansu za ka ga wani iya taso a gidansu musamman iya ce sunna zai bi ko wata aka yi rashin sa'a gidan kuma ba a son sunna sai kaga an fi tsangwama mata an fi takura mata da cutar da ita sama ga kowa amma in ta yi hakuri ta yi hakuri yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ta zama sama sai Allah ya daga darajarta Allah ya wa rayuwarta albarka mu wannan a Najeriya ya sha faruwa ga waɗanda an ka cutar da su a dalilin addini amma yanzu an waye gari suke taimaka ma wayancan suke tallafa musu shi wannan da ake cewa bai da albarka to albarka ce ta ake ci wannan wata irin rayuwa ce sannan alama ta son manzon Allah ta ce wa sabrun nafsi alama ta karo da tsare rayuwa akan abin da take ki na da'a ga Allah kun san mafi yawancin ayyukan da'a rayuwa ba ta son yanzu ta tana mamaki yaya za a yi tabar ya mace yaya za a yi rayuwar ki zaki ba haƙuri daurewa zaki ke ta batun gurayen Allah zai tana da miki guraye a aljanna da na kaji da na tsuntsaye da na sauran dabbobi wa tawabu'un lil mu'minin da kuma kankan da kai ga masu imani duk wanda yake mai imani ne to karka nuna mai girman kai wa tarku tamyiz min bainihim da kuma rashin rarrabewa tsakanin masu imani duk inda mumini yake mumini ne kuma dan uwanka dan uwanka ne na haihuwa ko ba dan in dai yana da imani innamal mu'minuna ikhwa ba a fifitawa tsakanin mumini da mumini wani alama ce ta son manzon Allah wa husnul ishra ma'a ahlihi da kuma kyakkyawar zamantakewa tare da iyalinsa kina tare da miji to ki kyakkyawar zamantakewa tare da shi kyautata masa yi masa biyayya cikin abin da ba sakon Allah ba kai ma matan da a ƙarƙashin ka ka yi kyakkyawar zamantakewa tsakanin ka da su wa khuddamihi da masu yi mai hidima ta iya yiwa ‘ya'yansa yana iya yiwa ƙanninsa yana iya yiwa wasu ne na daban to su ba ya kyakkyawar zamantakewa tare da su ma ashabihi tare da abokansa su ma ya kyakkyawar zamantakewa tare da su bi talaqatil wajhi lahu tare da sake musu fuska kar ki zama kullun sai ki bata ma mijinki fuska ba sakin fuska ba dariya ba murmushi babu kallo na rahama sai dai harara da tsoki da makamancin wannan wannan don haramun bai cikin al-mu'ashara bil ma'ruf eh ki sake wa mijin ki fuska wannan shine addini kuma yana cikin abin da manzon Allah ya ce sadaka wa hubbul khairi li jami'ihim da sa alkhairi ga duk musulmi gaba daya wal khidmatu lahum ko wal khidmatu lahum da kuma yi musu hidima ma'ana yi musu hidima ce maka musu in kiga kishi yake tana cikin matsala na talauci ko rashin lafiya ki taimaka mata ba cewa zaki Allah ya sa bala'i ya kashe ta ba to in bala'i ya kashe ta ke zaki da wamani eh wa tarku talabi al-uluwi alaihim da barin neman ɗaukaka a kansu kun san wata in aka auro ta aka kawo ta a gida to za ta tabe hanyoyi kowa ya zamo kafa gare ta sai wadda ta ce eh ta zamo sarauniya wata ma aiki za a je a yi mata a yi mata asiri sai ta zo ta mallake gida ita ke shirya gida in ta ce a yi gabas a yi gabas in ta ce a yi yamma a yi yamma duk abin da take so ta mallake kowa da wannan haramun ba daidai ba ne kuma akwai matan da haka za a ga wani mata uku gare wani hudu gare amma ɗaya daga cikinsu ita take juyar da gidan sai abin da ta ci to malama ta ce karki wannan ki zauna da matsayin da Allah ya baki wa mushawaratuhum fil umuri da kuma bawa yan uwanki mu'mini shawara al'amari ya zo miki sai ki kira kishi yake a bikin zaman ki sai ki ba ta shawara wance ina son in yi kaza da kaza da kaza me ki gani kama ki zo kina ta koyon al'amari yau ba ki san kishiya ta sani wannan ba daidai ba ne a ba da shawara ita kuma ta ji tsoron Allah ta faɗa miki gaskiya cikin abin da kika ba ta shawara wa mu'awanatuhum da kuma taimaka musu bi malihi da dukiyarsa wa badanihi da jikinsa wa tarku fama'i da barin kwaɗayi fi ma'aidihi a cikin abin da ke hannayen mutane ko da Allah bai baki dukiya ba ya ba wasu to kada ki dinga kwaɗayin wai su dinga ɗauko abubuwa suna bayi wa satru mabbala'a alaihim da kuma rufi abinda kin leko a kansu ko ya leko a kansu min ahwalihim na halayensu azzamima inda ba na kwarai ba idan ki ga wata na mugun aiki ke kaɗai ki gani kuma ba ɗabi'a ta bace ba sana'a ta bace doke rohe baki kar ki zo cikin mutane kina ba da labari ai na ga wancan na kaza na kaza na kaza ai wancan kan Allah ne kyauta kai kai ba ki gani ba ai jiya da daddare kaza na ga tana yi tana kaza tana kaza kina fallasa asirin ta in kuka je wurin taron ya mace kuna wayannan abubuwa da yawa wagga ta ba da labarin matan shi yasu wagga ta ba da labarin nasu mata haka ko ba haka ake ba in waga ta gama wannan ta ci gaba waga ta ci gaba ko wace sai ta bada labarin ai ga abin da mutane ke aikatawa a gare su ko a makwabtansu wannan duka haram duk mutumin da aibinsa ta'addancinsa bai bayyana ba cikin jama'a malamai suka ce to ba za ka yada wani abu da ka ga yana yi ba kuna fahimtar wannan yanzu misali ke ga wata na fasikanci tana tsina kuma ke da ke gani to ba zuwa zaki ki zo kina yawo cikin gari shiya shiya gida gida kina ba mutane labari ai wance iska ce ai kaza ta kai kaza ta kai kaza ta kai da yamma za ta kai ba haka zaki ba za ta faɗa mana abin da zaki shine nasiha sai ki kira ta wance abin da kika yi ba kyau Allah ya haramta Allah ya ce wala taqrabu zina kar ma a kusanci zina ki daina yin zina ki ji tsoron Allah ki daina biyar maza daga shi sai ita shi kenan ko bayan ke mata nasiha kar ki dawo ki ce ai na ga wance na kaza na yi mata wa'azi to ke lalata da siya yi to mata mu ji tsoron Allah sannan ta ci gaba da cewa wali izaru lakum da kuma karɓar uzuri in mutum ya baka uzuri ka karɓa ke alkawali da ita bata samu ta cika ba sai ta kawo miki uzuri wanda ya hana ka cika wannan alkawari to ki karbe uzuri fi zalika akan haka wa adamul iftikhari alai da kuma rashin nuna alfahari ko tinqahu akan bil makan da gida ko bahire wal jahi da daraja ko daukaka wal mali da dukiya don wata ko ko gida mijinta ya gina mata mai kyau wanda duk garin nan babu iri to matan garin nan sun shiga uku ai gidansa ya na kowa an mata gini kaza ginin zamani ginin larabawa ginin wane ne wane ne in ma ɗaukaka ta samu an ce ita ce misali shugabar matan garin kamalwai to shi kenan matsala ta shigo ko kuma kuɗi allah ya bata za ta dinga alfahari to wannan duka haramun wa iyadatu marubahu da zuwa gaida marasa lafiyarsu wa ta'limuhum da kuma karantar da su bin nushi ta fuskar nasiha min gairi tabyin ba tare da bayyana nasiha nan gaban mutane ba kar ki zo ki isko mutum yayi laifi cikin jama'a ki zo ki ce me wallahi wani ka ji tsoron Allah wallahi wani ki ji tsoron Allah to wannan ba nasiha bane sunan ka cin mutunci nasiha za ka ja mutum gefe inda kowa bai jin sai ka gaya masa abin da kake son ka gaya masa kuma ka bar ta nan amma ba a wa mutum nasiha cikin mutane sunansa cin mutunci shi yasa wani malami ya rubuta littafi alfarku bainan nasihati wa ta'ayiri bambanci tsakanin nasiha da cin mutunci ibn rajab al-hanbali yace yana daga ciki shine ka isko mutum cikin jama'a ka ce mai wani ka ji tsoron Allah ka bar ƙarya ka bar sata ka bar zina wannan ba nasiha ba ne gefe za ka kira shi saboda haka kishi yake ta yi abin da ba daidai ba ke ki koma gefe da ita ki mata nasiha mijin ke ne kowaye duk wanda kike mu'amala da shi wa kasaratu haya'in da kuma yawan kunya kunya shi bahaushe in yace kunya shine gudun wato bakin mutane kar ya yi abu mutane su dinga menene Allah wa da shi ko ba haka ba sai ki ga wani bai iya tahowa gaban mutane ki shata ba amma sai shige cikin daki ya bai kowa ya shanya kwali guda ya tsaya wai kunya ya gaji eh kunya yake yi to wannan kunya ba ta da amfani ba ta da lada an gani wata kuma duk abin da take yi za ka ga a ɓoye take yi in bokaye ba take mu'amala da su ba ta neman nagarinsu sai dai ta dinga shiga mota ko ta hau moto ta je taza ko in na dagun ko tsoraye a yi mata asiri ta dawo wai ba zai iya garin su don kunya ta kai wata na rawan music amma ba ta iya garin su sai an gayyace ta wani gari to abin da a kunya shine ka bar abin da Allah bai so ko mutane na ganin ka ko ba sa ganin ka duk abin da kisan Allah baya so to ki bar shi wannan shi a hakikanin kunya barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko da kina jin kunyan mutane ba kya jin kunyar Allah to kunya ke ba ta da amfani an gane wa sharrun nasi mafi sharrin mutane man la yastahi shine mutumin da baya jin kunya an yarahu nasu musiya mutane su ganshi yana mugun aiki shi wanda in zai yi abu sai ya ɓoye da wanda shi kuma babu ruwa ne za ka ji ma yana cewa to ban ji kunya Allah ba wannan jin kunya shi ko ya ƙara ɓata abin to shi laifi ne ya yi girma na farko dai bai jin kunyan Allah kuma bai jin kunyan mutane shi kuma wancan yana jin kunyar Allah a bai jin kunyar Allah amma yana jin kunyan mutane to bambancin su shine shi wanga da ke yi gaban jama'a ai kamar yana karantar da mutane ko shi kuma wancan tun da a ɓoye yake yara ba sa gani balle su yi koyi da shi to shi yasa aka bambanta laifinsu saboda shi wanda zai zo yana laifi yana ta'addanci gaban jama'a yara na kallo mutane na kallo to dole sai wani ya ji a ransa shi ma ya kamata shi kama to shine mafi sharrin mutane wanda baya jin kunyar mutane su gaishe wa kasaratu saha'i da yawan kyauta wal bakhil ba'irin min aljanna marowaci ne sai yake ga aljanna saboda haka mai ruwa ba zai shiga aljanna wa qaribun min annar kuma kusa yake ga wuta to alhamdulillah kuma ta ba ku da ruwa eh muna ba da shaida akan haka mata ba su da ruwa amma matsala in za a yi alkhairi a idan Allah eh a iran Allah والتوسط في المآكل والمشارب والملابس غير تعنك سنة ما لما تتي والتوسط دا فتن تاوى ko tsakaitawa yin tsaka tsakiya kai baka wuce gona da iri ba ko baka ja baya ba sosai wannan shi ake nufi da at-tawassut tahowa tsakiyar abu ka yi tsaye wajen cin abinci ku saurara haba jama'a da tahowa ku kuma ku azama da suzuku wadda wasu fil ma'akili wal masharibi wal malabisi saboda haka in za ki ci abinci ki yi tsaka-tsaki ki yi tsakiya kar ki wuce gona da iri da wata in za ta ci abinci abinci sai ya kawo ga zuciya da ƙyar take shaidawa da ƙyar ma take magana wal basharibi haka kuma abin sha in za ta sha abin sha za ta sha madara ko za ta sha kunu koko ko hura to sai abin ya kawo ga makoshi saboda haka tsaka tsaki ake ɗauka wal malabis haka ma sutura saboda haka an fi da so a rayuwa komi za ka yi ka zo ta tsakiya laraba na cewa khairul umuri a wasafu mafificin al'amurra shi ne ka ɗau na tsakiya in za ki ci abinci ki nemi mai dama dama ki ci ba wanda ya fi kowane tsada ba ba kuma abincin da an ka fi shi tsada ba sai ki ɗo na tsakiya sannan in za ki samu cikin ki kuma kada ki cika cikin sosai kuma kada ki bar cikin ki da yunwa haka shi ma abin sha haka ma sutura mu a Najeriya akwai waɗanda ba sa sa sutura sai ta kasashen waje can kasashen turawa ko larabawa da sauransu wai ba sa sa ba sa sa sutura wadda an yi a cikin ƙasar ko wadda ake sayarwa a cikin ƙasar su Najeriya a Najeriya mu muna da su ba san kuma nan ba da wannan kun ga dummi wuce gona da iri Allah bai son wannan dabi'a min gaida ta'annukin ba tare da yin ƙauro ba ƙauro shine ka kuntata ma kanka akwai wani wanshi saboda kan abinci ne ya ƙare a gida ne so guda aka abinci so guda zai taimaka ba ta zai zo ta yi fara in an kai hura ko ta yi shinkafa in ta yi shinkafa shi ke ita za a ci da safe ko kuma a ci da rana an ci da rana kuma shi ke nan ko kuma bai ba iyalinsa abincin da zai wadatar da su to wannan shine at-ta'annuk an gane yi ma rayuwa rowa kenan ga abin da ya kamata ka wa rayuwarka amma sai ka ke mata kuma wannan abin har ya zan dalilin cutar da ita wal israfi da kuma barna almubazzaranci wannan shi kuma ya yawa wajen mata wata da zaran ta ga abubuwa nan ga dan dan me da me da me da me na abinci da shi kenan kullum abinci sai an tusuwa a cikin shara saboda ta ga banza da ki ji tsoron Allah ki dafa iya abincin da ke san zai wadatar da ke da ke da iyalan ƴaƴan da mijinki ba a buƙatar farna sannan ta ce fajarul izari wal qamisi wa ghairihima mukhalifun lis sunnati rijal jan sutura al izar shine madauri akan mallarabci in an ce al izar duk abin da zaka daura ga kugu to sunansa izar suka ce wando na shiga zane na shiga gyapto na shiga kutiga na shiga bante na shiga duk kun san wayan abubuwa to ku riƙe wa'yan da kuka sani wa'yan da ba ku san su ba ku yi taɓa su kuna fahimta duk abin da namiji zai ɗaura suna ne iza maɗauri to malama ta ce ja ne ga ƙasa wal kamisi da riga ko alkibba ko abaya wa ma da wani wannan kenan ba su kadai bane wannan an bada misali ne da su saboda kowa ya san su to mukhalifun lis sunna fil rijali wanda ya saba ma sunna ga mazaje namiji ba a son ya sa sutura ta dinga ja ga kasa in kiga mutum na takin wando ko yana takin riga kuma namiji to ba ahlus sunna bane dan bid'a ne injina na sama'u garin tamarku akwai masu takin wando ko babu maza a abar su faɗa kai ai ba ko haƙƙi su za su faɗa don ƴaƴansu ne mazajensu ƴaƴanku na takin wando ko ba sa yi eh to ku ji tsoron Allah ku hana su in kika ɗanki na takin wando ki samu reza ki ki rage ma wando tsawo ko almakashi don yana yiwa ya yi mai yawa ko sai ki ɗan rage mai tsawo shi kuma mijinki gudun kashe baki kashi ke mai wa'azi eh ko ba haka ba don wani ke ga ki yanke mai wando yana iya bugu to sai ki kira shi ki ce na na asama'u ta ce jan sutura ko takin wando ga ƙasa ya saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna fahimta saboda haka mu ji tsoron Allah shi yasa shehu dan godiyo mahaifin wannan boyar Allah da ya rubuta littafi ya sami suna tahziru ahli al-imani an tashabbuhi bi ahli al-kufri wal isyan gargadi ga ma'abuta imani kada su yi kada su kwaikwayi kafirai da kuma masu sabon Allah. To a ciki ya ƙulla wani babi a cikin wannan littafi zuwa gaba za mu karanta da kushi insha Allah. Littafin na da yawa. To a ciki yake cewa wa min al-malabis al-muharrama shine al-malabis al-majrura ala al-ardi. Cikin nau'in suturar da ya haramta namiji ya sa shine suturar da za a sa ta kuma tana ja ga kasa. wannan sutura haramun ce duk wannan da yake ja ga ƙasa haramun ne a sa shi duk rigar da ke ja ga ƙasa haramun ne namiji ya sa ta haramun ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadisi wata rana Abdullah ya zo yana jan riga ta ga ƙasa manzo Allah ya ce irfa izaraka in kunta Abdullah in dai da gaske kai bawan Allah ne ka daga wandonka daga riganka sama barbari tana ja ka ƙasa wani an tambaye shi sai ce wai abubakar ma na jan wando ne ga ƙasa saboda zalunci da rashin fahimtar addini ai shi sai na abubakar sutura ce ta sunna ce abinda malamai suka ce mutum ne wanda Allah bai bashi girman jiki ba ƙaramin jiki ga abubakar to in ya sa sutura in yana tafiya sai sutura tana yowa ƙasa tana zazzalewa tana sauka ƙasa tana wuce wuri inda shari'a ta ce a tsaya to shine sai kama manzon Allah koke saboda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uzuratul mu'mini nisfu saqai suturan mu'mini ta tsaya rabin kwawo in ji manzon Allah hadisi da cikin muwasa amma sai yake cewa wala ba sa ma bainal ka'bai babu lahi idan an wuce rabin kwauro kamin a kai idanun sawu babu lahi namiji yana iya barin wando ne ya wuce rabin kwauro amma kada ya kai ga idanun sawu wa'annan kolallan guda biyu na kafa amma wa ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar duk abinda duk suturar da ta wuce idanun sawu manzo Allah ya ce wuta to wanga shi ya tada mu Abubakar hankali sai ce ya rasulallah madauri na yana sassaukowa ƙasa kun ga cewa yana sassaukowa kai kuma tun farko ka je wajen mai tsinki ka zana mai ga yadda kake son a yi maka a yi ma dogon wando doguwar riga shi kuma sai na abubakar sutura ta dama ba ta wuce idanun samu amma zazzalowa take yi sannan hadisi na biyu ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke jan sutura ce saboda girman kai ba zai shiga aljanna ba shi ne manzo Allah ya wanke shi ya tsalkake shi ya ce kai ai ba kana yi ne don wannan ba kai ba kayi sutura ba ne don girman kai ba ka sa wando yana jan ga kasa ba ne saboda girman kai ko takama da sauransu lalura ce ta rashin girman jiki da makamantan wannan to shi wani in ya ja wando ko ya take wando sai ya ce wai ba don girman kai yayi ba to shehu dan bodiyo ya ce ko baka yi don girman kai ba Allah ya haramta akwai kwaikwayi masu girman kai sai ka daina at-tashabbuhi bi ahli al-kibri haram mutum ne yayi abu don girman kai kai sai ka zo kai irin wannan to kai haram an gane sannan shi wanda ya ja sutura don girman kai tashi azaba da na farko Allah ba zai yi magana da shi ba na biyu Allah ba zai tsarkake shi da azaba na uku kuma Allah zai jefa shi wuta wanda wanda ya don girman kai kenan wanda kuma da ya don girman kai ba kawai al'ada ta to shi ne manzon Allah ya ce in suturan ya wuce idanun sawu to za a kona wannan wuri da wuta ranar tashi alkiyama saboda haka wancan hukunci ne daban na girman kai wanga kuma manzon Allah bai ambaci girman kai ba cewa wa ma asfala min alka'abaini fa huwa fi nar duk abin da ya wuce idanun sawu wuce yayi azabar wancan daban azabar wannan daban kuna fahimta yan uwa in mijin kina takin wando wallahi ki mai wa'azi in ba haka ba sai Allah ya jefa shi jahannama idan dan kina takin wando ki hana shi in baki hana shi ba samu reza ki yanke wandon sai ki rage mai tsawo ɗanki ne shi bai iya bugun ki amma mijin kike mai wa'azi in ya gyara shi kenan in bai gyara ba zai haɗu da fushin Allah Allah ya kawaka to yau an samu wasu ƴan girman kai ko don jahilci ko don a saba ma ƴan izala sai ka ga wai ya zazzali wando wai yana takin wani yana tahiya wando na sharar kasa wai ka a ce mai dan izala shi dai dan izala ya huwa sa baki to manzon Allah ne gashi na na azuma wa ita ma izala ce kenan ko ha in dai jan wando shi ne izala daga wando wasu sunnatu fin nisa' to abinda as sunna su wanda ana maganan maza ku go mata bari ku ji nawo was sunnatu fi nisa abinda as sunna ga mata jarrul qamis shibran mace in za ta sa hijabi ta sake shi ƙasa ma'ana ya wuce ƙawahunta ya zanzane ko hijabi na jan ƙasa gwargwaron kamun gudana hannu wannan shine taka in ki je wajen mai ɗinki sai ki ce bayan ya auna daidai tsawon sai ki ce to ki dan ƙara da tsawo gwargwadon ta kabura a gani to sai zan yau mata suke dangare zani mata suke ɗauke hijabi sama maza su kuma suna jan wanduna ga ƙasa subhanallah kai namiji an ce ka tallabi wando sama ko ka kai shi rabin ƙauro ko ka kai shi sama idanun sawu eh sai ya kiya sai ya zo yana takin wando yana jan wando ga ƙasa ke kuma an ce hijabin ke sauko ƙasa dogon riga ki ta sauko ƙasa ta hiki tsawo ta ki guntun hijabi bakin guwayo bakin kwabri kai jama'a to wallahi mu ji tsoron Allah saboda haka ina jin duk wanda annan ahli sunna ce ko babu yar bid'a a masallacin nan duk wanda annan sunnar manzo Allah take riko da shi sallallahu alaihi wasallam to ki kokari in zaki dinka hijabi ki dinka dogo na na sama wata ce a ƙara ya wuce mi ya wuce tsawo gwargwaron taka au zira'an karka zo hankalin mu mana au zira'an ko kuma kama hannu daga nan zuwa zuwa gwiwa Eh wanda zai ja ga kasa idan idan ta ya auna ki gwargwadon tsawon ki aka ga ko lamba nawa ne to sai a ƙara wata lamba gwargwadon tsawon hannu duk yana sharan kasa kuma babu komi in kin zo sallah ba sai ke wanke ba don ke sa hijabi yana ja ga kasa ko da ke biyo ga kazanta annabi ya ce in ki kai wurin da adda babu kazanta sai hijabin ya tafi wannan kasa shi kenan ya tsalkaka da ke zo sallah ne sai ki sallah ba sai ke wanke amma shi namiji mai takin wando ko mai jin wando da sura akwai malaman da ma suka ce in ya sallah ba a sallah ne akwai wani hadisi da malamai suka yi maganganu a kansa annabi ya ga wani na sallah yana tattake wando annabi ya ce mai je ka sake sallah ba kai sallah ba ba ka da sallah yayi haso uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga karshe shi bai san dalilin da yasa aka ce bai bai da sallah manzo Allah ya ce saboda kai sallah ka take wani hadisi cikin sunan Abi Dawud ya je ya cire wandon ya wanke ya ɗauke shi ya ɗan yi sama da idanun sawu sannan ya zo ya sake sabuwar sallah to shi yasa wasu malamai suka ce in namiji ya yi sallah wando ne na jan kasa ko rigarsa ba ya da sallah an fahimta saboda yana kare da najasa saboda haka mata mu ji tsoron Allah in za mu yi hijabi mu yi wanda shari'a ta ce amma ga kunan da kun tayin hijabai ku ji tsoron Allah mana eh mu a argungu a makarantar mu akwai sadda an kai taron kona hijabi an yi wa'azi an yi wa'azi wa'azi ya kama sai sun ka ce gobe za su zo da guntayen hijabansu a sa musu wuta ya ta waye su kowace ta kwaso hijabanta ƙanana an ka zo an ka hasa wuta an ka kona su shi kenan yanzu duk wadda za ta yi hijabi na sunna za ta yi mai ja ka kaza in wata ta zage ki ta ce ke sa hijabi kamar bukka ta wa ne yanzu an gani kuma izgili da addini yana yin sa mutum ya kafarta shi ma namiji an ce ya sa wandon kane ne to wannan shi ma izgili ne da addini yana yin sa mutum ya kafarta haka ake kira mu muna sa wandunan yan kannen mu saboda zalunci annabi ne fa yace ai malamai sun rubuta duka littattafai ma da fikihu in ka karanta askari risala ga sunan sun faɗa abinda mai askari yace wala yajuru ولا يجاوز آه ولا يجاوز ثوب الرجل كعبيه ولا يجره خيلا kar namiji kuskura sutura sai ta wuce idanun sawu ba daidai ba ne haka kare ja su tura saboda girman kai da takama saboda haka kamin mu dawo garin tamalwai in za a ce za a yi wa'azin mata muna buƙatar kowace magana da hijabi na sunna irin wanda na asma wata ambata duk guntayen hijaban na abin nan ku gaya ma mazajen su dinga sai muku hijabi na sunna wannan ba hijabi kuka sa ba kyallaye ne amma hijabi shine wanda ya yake tsawo kun yi shiru addini ne kuma tun bayan dama mun buɗe babi babu wa albabun rabe fi alamatil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke gani da guntun hijabi to ko ta ce tana son manzon Allah dare fara akwai saura eh to Allah ya saurara saboda haka ba ba wai izana ce ta ce a sa dogon hijabi ba addini ne manzon Allah ne manzon Allah ne ya ce a sa saboda haka ai kokari a bi addini wa tawassut bi naumin ko da kwatanta bacci shi ma yin fata tsakiya kar ki zama kullum cikin kwana ki da safe kwana da rana kwana da daddare kwana to wannan ba daidai ba ne bai naumin awwalin ana buƙatar ki yi kwana farkon dare irin karfe goma haka sai ki kwanta wa qiyamu nisfihi ko asani idan dare ya raba biyu dare ya raba biyu sosai ki tashi cikin kashi kashi na biyu a farkonsa suka ce kamar karfe uku na dare misali ko uku da rabi to an ce akwai matan da ma har sallah asuba ba ta samu wata sai rana ta fadi sannan ta tashi to ku ji tsoron Allah a dinga kwantawa da wuri sannan a tashi tsakiyar dare ko kuma rabin dare a farko a farkon kashi na biyu sannan fayasta kina tashi daga kwana sai ki nemi asawaki ki goge baki wannan sunna ce ta manzon Allah sai ki asawa ki tun cikin dare ki samu ice mai kyau sai ki goge haƙoran ki wa ya tawazzau sannan ya yi arwalla wa ya salli sai ya yi sallah sallar dare wannan ala jambil ayman in kuma za a kwanta a kwanta da gefen dama shine sunnar manzon Allah zakiran lillahi ta'ala kuma mutum ya ambaci Allah ya yi zikiri ya karanta irin su ayatul kursi irin su suratul qul huwallahu ahad irin su qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ko waɗannan da yake haddace ki karanta ke yi zikirin Allah غير ممتلئ ممتلئ البطن على الفرش والحصير in za a kwanta ba a sa a kwanta jicce kwancin yan wuta kun sa ko sun suna kwana za ga sun cici ciki ya koma ga ƙasa bai ya koma sama to wannan kwancin yan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh kuna yi dai ko to aje tsoron Allah yan wuta haka suke kwana a cikin wuta suke suke kwanci duk da ba sa kwana amma dai haka suke kwanci don haka kwanci na sunna shine mutum ya kwanta da gefen dama amma a kwanta ce a rufe haka to akwai matsala shi yasa mafi yawanci za a ga mutum ya tashi cikin bacin rai kamar wata an kawa mutuwa ko a tashi gaba na ciwo wannan zai yana faruwa ko to Allah ya tawaka shine wal ardi ko ga kasa to sai mu tsaya wa min alamatin tibai sunna ko gobe insha Allah za mu kare littafin sai ki auna cikin alamomin nan da an ka ambata saura na nan zuwa wace alama ba ki da ta san manzon Allah ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki gyara kamar hijaban nan da aka aka ambata to ki yi kokari kamin gobe ke gyara sai mu ganki da dogon hijabi Allah ya taimaka. to dan za mu tsaya a malam sai ka gabatar da malam adam ya ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، من يدرس دراسة